أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da buwaya da kadarta mana haduwa a wannan yammaci na alhamishi a yau muna 19 ga wata na shawwal hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa sha taran watan biyar miladiya ta 2022 insha Allah ta'ala wannan zai zamanto darasi na 65 a cikin littafin ahkamul jana'izi wa bid'uha ajiya mun tsaya daidai bayanin da malam yake akan abin da ya shahi bid'o'i da suke da alaka da abin da ya shahi harakan mutuwa wanda abu ne sananne cewa addinin musulunci iya ta cewa akan komi addinin musulunci iya da ta cewa akan komi bidun istisna daga duk wani abin da za a yi to dole a duba shi addini me yace akai dangance da abin da ya shahi al-janaiz ko kuma janaiza ko harakan da ya shahi binne mutum wanda ya mutu da yi mushi sallah da yi mushi wanka da abin da yake da alaka da waɗannan abubuwa gaba ɗaya addinin musulunci ya bayani akai to bayan karanta waɗannan hukunce-hukuncen da su ne ahkamul janaiz sai malam ya biyo bayansu da wa bid'uha da bid'o'in da aka kawo aka sa ƙarƙashin wannan abu da sunan cewa su ma suna cikin wannan haraka amma kuma su waɗannan mutane ne suka ƙara su ma anzalallahu bi zalika min sultan Allah bai sabkar da wani dalili ba akan haka nan to malam ya ambata mana wasu abubuwa kaman guda 80 wanda muka je kenan a ajiya ina ga yau za mu tashi na na tamanin za mu tashi ba na kenan mun jiya mun tsaya a gaba ta 79 yau za mu tashi gaba na 80 gaba na 80 iya da alaka da addafnu wa tawabi'uhu abin da ya shahi binne mutumin da ya mutu da abin da yake da alaka da binnewa mali ce abu na 80 bid'a ta 80 ita ce zabhul jamusi inda wusulil janazati إلى المقبرة قبل دفنها وتفريق اللحم على من حضر ذبح الجاموس شيني ينكا راغون داج شيني جا كما da saniya ko shine qatu ne haka yana kama da saniya amma ragon daji sunan shi da Hausa ko yawa to shine jamus to akwai wanda kuma suna yanka wannan shi jamus inda wusulil janazati ila al maqbara a lokacin daga gawa ta iso makwantai sai a kada wannan dabba sai a yanka ta kabla dafniha za a yanka wannan dabbar kahin a binne wannan gawar sannan kuma wata friƙin lahmi alaman hadara da raba wannan naman ga mutane da suka halarci wajen irin duran da suka zo sai a raba musu wannan nama to wannan abu shi ma bidiya ne ma anzalallahu bi zalika min sultan gaba na 81 wad'u lahmi dhabihati allati dhubihat inda khuruj aljanazati min ad-dar fi qabr al-mayyit wad'u damil zabiha akawu akwai wancan da aka ambata jiya wanda suke yanka dabba idan ka fito da gawa daga gida ko sai a zo dangarama gidan sai a yanka wannan dabbar to wannan dabbar da za a yanka sai a kwaso wani daga cikin jinin shine malai ce wad'u damil zabihati a dora wannan jinin na dabbar da aka yanka ko da aka yanka a gida ko da aka yanka a ita a makwantar allati zubihat wadda aka yanka inda khurujil janazati a lokacin da za a hutu da gawa dabban nan da aka yanka sai a taro wani kasan jini me ake da shi min ad-dari fi qabril mayyit za a kawo sai a zuba wannan jinin ko a kashi a cikin wani abu sai a ajje a cikin a cikin kabarin mutum kafin a sashi abin ne shi sai aka sai ajje wannan jinin an so sai a ɗauko shi gawan sai a sa shi a ciki sai abin ne kaga miya wannan iya daga cikin abin da ake na bidiyoyi wanda ba su kamata ba za ka wani kawai zai miƙi kawace a yi kaza shi kenan sai a ɗauka ita yi an abu ya zama to jiki ya zama an saba ana yi da ka taso ma ka yaka kaga ana yi to wannan tun kuɗi sai ga yaƙi ne mai girma sai a ce aka aka tashi aka ga ana yi a gaba na 82 al-dhikru haula sariril mayyit qabla dafnihi a zo a ajje gawa a saman makara a makwantai kahin abin ne ta sai a tsaya kan wannan gawar sai a ta zikiri wannan ya daga cikin su daga cikin bid'o'in da wasu suke aikata wanda kuma babu wani dalili na addini akan wannan eh kamar da aka yi bayani ji an kai bayani sai a ce to zikirin ne bai da kyau a zikiri abu ne mai kyau amma dole a yi shi a yanayin da manzalla sallallahu alaihi wasallam ya karantar sannan kuma a lokacin da manzalla sallallahu alaihi wasallam ya karantar sannan kuma a ina ya kamata a yi shi duka wannan sai an duba sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba na 83 al-adhanu inda idkhalil mayyit fi qabrihi akwai wanda kiran sallah ake a lokacin da za a sa gawa cikin kabarin ta kaga ana mun karanta abin da ake hoye amma akwai wanda suka su kuma kawai kiran sallah ne za a rika yi malice gaba na 84 inzalul mayyit fil qabri min qi'a min qibali ra'sil qabri a sabko da gawa a cikin kabari min qibali ra'si ra'sil qabri daga kan kabarin yani maimakin a fara ajje da aka binne gawa mai ake fara ajjewa aka sayo shi da aka sa shi kawa ake fara ajjiya ko kuma kai ake fara ajjiya malamar kai ake fara ajiya eh su kawo su biyu baya to aka sin shi wasu suna haka nan kuma suna ɗauka a matsayin cewa kama haka shi ne abin da yake dole a yi gaba na 85 ja'alu shay'in min turbatil husaini alaihi salam ma'al mayyit a sanya wani kaso daga cikin turba ƙasa ta kabarin husaini jikan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai a ɗauko wannan ƙasa sai a a kawo ta a sa ta kabarin nan tare da wannan mutumin ma'almayi tare da mutumin da ya mutu inda in zalihi fil qabri a lokacin da za a sa shi cikin kabarin a lokacin ta wannan kasar za a zo a sa ta suka ce li annaha amanun min kulli khawf saboda ita wannan kasa abuntuwa ne daga dukkan wani abin da yake na tsoro yani in aka sa shi tare da wannan kasar to shikenan magana ta rage ta kare wace haka in ka ce ko ba haka nan ba sai a ce to ai jikan manzon Allah ne Allah kiyaye a bid'a ta 86 farshur ramli tahta almayyit li ghairi darurati akwai da aka zo aka kare gina aka gina kabari aka kare kan a ɗauko wannan gawa a sa dole sai an kawo wani rere na daban an shunhuda inda za a ji shi wannan reren da za a zo a shunhuda wa ya ce a shunhuda shi babu tunani da ra'ayi daga shine malai yace anan farshur ramli shunguda turbaya na rere tahtal mayyit karkashin mutumin da ya mutu li ghairi daruratin ba tare da wata darura ba misali haka wuri ne wanda wuri ne bai da kyau ko ya da wasu abubuwa wannan babu lai za a iya kawo kasa a shunguda ya zama to wurin ya ya daidaito amma ga kawo a mai da cewa dole dole duk yadda aka iske wurin yake da kyawu Allah sai an kawo ta rere an dora a san wannan bid'a ce saboda aiki ne na ibada wanda yana bukatar dalili a gaba na 87 ja'alul wisadati aw nahwiha tahta ra'sil mayyit fil qabr akwai wanda bid'a su ta kai sanya matashin kai aw nahwiha ko wani abu makamancin wannan tahta ra'sil mayyit fil qabr akan a kasan kan mutumin da ya mutu sai a daga sai a sa mishi matashin kai kaga duka waɗannan ɗan uwa ne wanda da yadda aka ce zai aiki da kowa yadda yake gani to ba abinda ba yi ba ba abinda ba yi ba gaba ta 88 rashu ma'il wardi almayyiti fi ala fi qabrihi azu ayyahu ruwa na ma'ul ward akwai tsara sai da shi can in kaje kace ma'ul ward haka sunan shi to wannan ruwa ake sayowa almayyit fi qabrihi daga an sa shi cikin kabarin sai a dauko wannan ruwa sai a yayyafa mishi wannan shi babu wani dalili aka haka nan gaba na 89 ihalatul hadirin turaba bi zuhuril akuffi mustarji'in ihalatul hadirin turaba al hadirin wanda suka zo binne wannan mutumin me suke yi suna ihalatut turabi suna tura reren da aka aka hudu daga cikin gabarin nan bi zuhuril akuffi da da bayan da bayan hannunsu kina ka za a rage ana tura ba za a tura haka ba sai da aka tura haka eh kuma duka an doka matsayin cewa addini ne mustarji'ina a halin ana ana tura ana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shine mustarji'in su waɗanda abubuwan duka babu wanda ya sa al'umma su yi su in ku suka yi sun bigi gaban kansu kuma babu wani dalili akan haka nan bid'a ta gomiya tara tasa'in kenan qira'atu minha khalaqnakum fil haswati al-ula idan aka aka sa gawa a cikin kabari idan aka kwaso rere da na fara da zahara zubawa sai a ce minha khalaqnakum sai a zuba daga daga ita muka halicce ku sannan kuma wa fiha nu'idukum cikin ta zamu maida ku fil haswati fi thaniya a lokacin da aka yi ɗaukowa na biyu kuma aka ɗauko da na biyu za a zuba sai a ce wa fi hannu ilmu cikin ta dina mai da kuka kanan kai ka damu wa min hannu kurijukum taratan ukura fi thalisa idan aka ɗauko ɗaukowa na uku sai a ce kuma daga cikin ƙasar da za mu hudda ku wani karo na daban kira gobe kiyama wannan shi mai daga cikin bidiyoyi malai ce a bid'a ta 80 da gomiya tara da ɗaya alƙawlu fil haswatil ula wasu kuma tasu bid'a ba wacce suke hadi ba abinda suke yi su ce bismillahi idan aka ɗoko rere na fari za a zuba aka zuba sai a ce bismillahi wafi saniya sai a ce almulku lillah almulku lillah sai a ce mulki na Allah ne wafi salisa na uku sai a ce alkudratu lillahi ƙudura ta Allah ce wafi rabi'a a ta hudu al'izzatu lillahi buwaya na Allah ne wafil khamisa a na biyar al'afu wal gufranu lillahi da yahiya da kawarwa da kawar da abinda aka aikata wani abinda mutum aikata ke na yahi mushi abu afuwa lillahi shi ma Allah yake wannan aikin wafil sadisa aka ɗauko na shidda za a zuba sai a ce arrahmatu lillahi rahama ta Allah ce sun ma ya ƙara fi sabi'a a karo na bakwai kuma sai a karanta kullum man alaiha fa'an duk wanda ke saman ƙasar nan ƙarewa zai ويقرأ قوله كما أفدك أكرنت وانا آية منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى وايت باب كتاب الرأس لكوى to kaga wannan to yanzu inda aka saba ana wannan abu kawai sai kuka zo duniya kawai ku da dokar kasa haka kuna zubawa ta za ga wasu mulhidai ko wasu arna ko na makamancin wannan sun zo suna bi su suka binne shi saboda su can abu ya ka an saba in aka ɗauko na fari bismillahi sai azuba aka ɗauko ƙasa ta biyu za a zuba sai a ce almulku lillah ta uku alqudratu lillah ta hudu al'izzatu lillah ta biyar al'afu wal ghufranu lillah na shidda arrahmatu lillah na bakwai sai aka zuba sai a ce kullu man alaiha fan kawai sai aka zo ka binne shi da ƙasa ka cike tab baka karanta komai ba kaga dole a samu matsala da kai to bid'a tana tana ga dauke da wasu abubuwa na wahalhalu kaga da abubuwa ba wanda ya sa su kuma an suka ba ladan zan samu kuma su yanka ne samu zuwa ta gobe tara da biyu qira'atu sab'i sab'i suwar karanta surori guda bakwai aka zo binne mutum a karanta alhamdu a karanta almu'awwidhatayn qul a'udhu bi rabbin nas da qul a'udhu bi rabbil falaq wal ikhlas a karanta qul huwallahu وإذا جاء نصر الله والفتح أكرت سورة النصر وقل يا أيها الكافرون أكرت قل يا سنكما إنا أنزلناه إتما أكرت هذا وهذا الدعاء سنكما بأكرت أنا سوري كاغا فاتحة دا قل هو الله دا قل أعوذ برب الناس برب الفلق دا إذا جاء نصر الله da kuliya ita tabbata da an tsallake ta eh an tsallake tabbata da an je kuliya sannan kuma tsallake sauran antahi inna anzalnahu fi lailatul qadr kaga surori guda bakwai kenan yanzu ba an karanta san kare kuma sai a ce Allahumma inni as'aluka bismikal azim wa as'aluka bismikal ladhi huwa qiwamud din wa as'aluka wa as'aluka wa as'aluka wa as'aluka bismikal ladhi idha su'ilta bihi a'taita wa idha du'ita bihi ajabta رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل إلى آخره kullu zalika inda dafnil mayyit wanda duka addu'a bindigawa ce a wajen bid'a a wanda suke irin aikata irin wannan bid'a sai kaga wata bid'a ana ta hiranta sai ka a garin ku kubur hudin ta babu amma in dai magana ce ta sunna Allah ya ce manzon Allah ya faɗi to di ko da misali ba a fara da bayanin ba amma dai irin wannan magana ka taɓa jin irin ta inda kana alaka da abin da ya shahi ilimi yanzu ba an karanta wannan abubuwan sai a ce har sai a karanta wannan adda Allahumma inni as'aluka bismika al'azim Allah ina roƙonka da sunanka mai girma wa as'aluka bismika alladhi huwa qiwamul din ina roƙonka Allah da sunanka wanda shine garkuwa da tsayuwa na addini wa as'aluka ina roƙonka Allah ina roƙonka Allah ina roƙonka Allah sai ce ina roƙonka da sunanka alladhi idza su'ilta bihi a'taita wanda in sunan da in aka roƙe ka da shi kana bayarwa sannan wa idza du'ita bihi ajabta in aka kiraye ka da shi kana amsawa ya ubangiji jibril kenan jibril wa mika'il wa israfil wa uzra'il da sauran mala'iku da za su ambato sai suka ce kullu zalika inda inda inda inda dafnil mayyit wadda duka ana yin shi a lokacin da aka zo binne gawa kaga binne yake nan aiki ne mai girma inda za a biyo waɗannan abubuwan to wannan duk bid'a ne bid'a ta gomiya tara da uku qira'atu fatihatil kitabi inda ra'sil mayyit karanta alhamdu akan mutumin da ya mutu sai a zo a tsaya kan shi a karanta ta wa fatihatil baqara inda rijlaihi sannan kuma ita farkon suratul baqara afwan farkon suratul baqara ayoyin farko sai a zo daidai kafin sai a karanta su daidai kan shi kuma ya tsaya sai a karanta alhamdu wadda shan babu wani dalili a kai bida ce bida ta tamanin ta gomiya tara da hudu ƙira'atul ƙur'ani inda ihalatin turabi a karanta ƙur'ani a lokacin da ake tura ƙasa alamaiti akan mutumin da ya mutu kaga can su suna zuba ƙasa suna min haka laƙunaku wasu suna kullum alaiha fan wasu kuma ƙur'ani kawai ake ta karantawa lokacin da ake zuba wannan ƙasa sauran duka abubuwa wanda babu wani dalili a kansu bid'a ta gomiya tara da biyar talqinul mayyit shine alaqana mushi inda ake ana ya abdullah ko ya amatallah idan sa'alaka almalakani faqul lahum wallahu rabbi kaza kaza kaza hazwa idan aka tambaye ka shi yana cikin gabari ba kwace shi yanzu daga waje anan shi yake faɗi mushi abin da zai cewa in aka tambaye ka waye ubangijinka allahu rabbi wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallama nabi kaza kaza kaza dinar islamu ko duk daga nan za a lakana musu ta wannan talqinin duka wasu abubuwan da suke bida da hadisin da ya zo da wannan asalin abu ne wanda babu shi a cikin addini yanzu wannan tambayoyin waye bai iya ba da amsa su a cikin musulmi babu to amma wa yake iya faɗin su sai wanda Allah ya matsi yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah aikin ka na alheri da ayyukan ki na alheri shi yasa ka ba da amsa ko ki ba da amsa amma misali ko da ka san su a gabar waye ubangijin ka ce Allah me addinin ka musulunci sannan kuma mi wane ne annabinka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kai wanda kowa zai ibada wannan amsa kama waye ke ibada ba sai wanda Allah ya ma rahama sai wanda Allah subhanahu wataala ya karfafe shi haka mutum ya saba da aikin alheri to da izinin Allah ubangiji zai karfafe shi akan bada amsa akan wadannan abu Allah taimaka mana amma ba a lakkana mushi daga waje shi daga cikin kugu daga waje kuna lakkana mushi eh sannan bid'a ta gobe ta da shidda nasbu hajaraini ala qabril mar'a dora duwatsu guda biyu akan kabarin mace dan a gane cewa wannan mace ne bid'a ta ta gomiya tara da bakwai ar-ritha'u aqiba dafnil mayyit 'inda al-qabr a tsaya ayi ritha shine ayuwa ayuwa ko zibe zibe na yahu aqiba dafnil mayyit a lokacin da aka kare binne mutumin da ya mutu 'inda al-qabr a gindin kabarin yanzu ba an kare binne shi me kamata a mushi mazallan me yake addu'a ko to su kuma sai a ce to sai a kira wani wani gwani wajen yabo sai ya ta yaba shi to wannan yaban mai amfani mai gare shi kuma shi addu'a cewa Allah ya tabbatar da shi ya ba shi ikon ba da amsan tambayoyin da za a mashi mazala ke ta'udu uli akhikum at-tasbih aiwa saboda fa innahu al'ana yus'al ku roƙa mashi tabbatuwa saboda yanzu a tambaye shi za a tambaye shi waye ubangijinka waye kaza waye kaza roƙa mashi Allah akan ya tabbatu akan bada wannan abubuwa bid'a ta gomiya tara da tara as-saknu afwan na ta gomiya tara da takwas naqlu al-mayyit qabla ad-dafni aw ba'dahu ila al-mashahid sharifa a dokan mutumin da ya mutu kahin abun ne shi ila al-mashahid sharifa zuwa wurare wanda suke masu daraja mana wuri kaza ya daraja sai a kai shi wannan wurin saboda ya samu albarkan da yake wajen to nan kuma da ya kawo ba a inda musamman sai ya kawo wajen kenan qabla qabla dafni kenan kahin abin ne shi a kai shi wuraren da suke da daraja wasu na haka nan ai ta yawo da shi ana dawa da shi qabla qabla dafan tagomiya tar da shidda tagomiya tar da tara as-saknu as-saknu 'inda al-mayyit ba'da dafnihi fi baitin yake cewa fi turbati au a kurbaha a sakan wasu idan aka binne mutumansu to za su zauna kusan inda aka binne shi ba da dafa ne bayan binne shi fi baitin a wani gida au a fiturbati a wannan yankin au kurbaha ko kuma wurin da yake kusa da ita wai a duka ana zaman taya shi taya shi wannan ne mai makokin da ake a gida to su a canza su a canza a nemi wani gida kusa da kabarin shi ko kuma a saman a farfajiyar kasa ne irin cikin daji sai su dan gehence kaɗan a nan su dan zauna a dan taya shi zaman kabari kwanan biyu kwana biyu kafin su gaba wanda ke daga cikin aikin aikin bid'a bid'a ta ɗari cif imtina'uhum min dukhulil baiti idza raja'u min ad-dafni wasu daga ciki suna kin shiga gidaje a lokacin da komo daga binne gawa hatta yaghlisu hatta yaghsilu atrafahum min athar al-mayyit har sai su wanke hannayensu daga duwar abin da yake da alaka da harkar wannan mutumin da aka aka wanda aka binne kenan duwar abin da ya san ya taba shi ko yana alaka da shi kenan sun kawar shi tukun za su shiga cikin gida wannan ma bid'a ne bid'a ta 101 wad'u ta'ami wa sharabi 'ala al-qabr li ya'khudhahu an-nas akwai wanda su ko bid'a su abinci suke da abinci da abin sha ake kawo sai a dora saman kabarin kabarin kun aka binne mutum me yasa li ya'khudhahu an-nas saboda mutane su zo kowa zai doka wanda zai yake bukata zai doka wannan duka iya daga cikin abin da ake yi a wasu wurare bid'a ta 102 as-sadaqatu 'inda al-qabr a tsaya a gindin kabarin a ce anan za a yi sadaka kuma wannan shi daga ciki bid'a ta 103 da take da alaka da binne gawa sabbul ma'i 'ala al-qabr min qibal ra'sihi sai a zo daidai kai kanshi inda kanshi yake sai a zuba ruwa idan ka zuba ruwa summa yaduru alaihi sannan kuma sai a kewaya haka kabarin sannan kuma wa sabbul fadili ala wasdihi sauran ruwan da ya saura kuma sai a zuba a tsakiyar kabarin a tsakiyar kabarin kenan za a zuba daidai kan shi sannan kuma a kewaye kabarin haka sannan ruwan da ya saura sai a zuba a tsakiya a tsakiya kenan tsakanin kan shi da tsakiya akwai wanda bai samu ruwan nan ba sannan kuma daga tsakiyar nan zuwa ƙarshe akwai wanda hallon na ma bai samu ruwa ba wasu suna haka nan wannan shi daga cikin abubuwa suke bida shi kuma zuba ruwa da ake a nan wajen aka ce dalilin shi saboda idan aka yi wannan aka kira shi da suna aka zuba saboda dabbobin da suke tonewa sannan kuma da wannan abin da ake sha dan helon nan da ake sha a yi kurtu saboda dabba an ta zo daidai wurin ba za ta kai zuwa gare shi mata tona haka wasu suka ce to yanzu kuma idan dabbobin suke tonawa babu ya ma kawai mutum zai zauna dole sai an yi wanda ba a yi ba ana ga kamar ma da abin bai ba malice a ta'aziyatu wa mulhaqatuha bid'o'in da suke da alaka da ta'aziyya da abin da yake haduwa tare da su tahiyar su guda bid'a ta 104 malice a ta'aziyatu inda al-quburi wasu gindin kabarrukan nan ne wajen amsan ta'aziyya kawai a nan za a tsaya a yi komi a ƙari to wani iya daga cikin abubuwan da ba haka nan bane ba da kan ku kayyade kanku a wannan wajen kan ku kayyade kanku a wannan wajen ana wani ya zo gida ya same ka an ya same ka an bai same ka bai je kasuwa ya same ka an bai same ka bai wajen aiki ya same ka a saman titi kuka haɗu duka ana iya ta'aziyya ba matsala bane me ta'aziyya shine lallashin mutumin da aka mushi ya rasa nashi ta hanyar yayi haƙuri ya jure ya nemi ladan wannan jarraba a wajen Allah shi ko wanda ya mutu Allah jikin shi shi ne taziya ko ba wani abu ne da za a ce dole da ake da shi da suna wani abu na cewa wani ya kula da ni in ba haka ni ba zan kula da shi ba haka nan bane yanzu ko da kana wani uzuri mai girma wataƙila ba ka sani ma kuna makamantar wannan dan ba a ganka ba a waje kaza sai a ce a wani heri rike ka a rai nan aka yi kaza bai zo ba alhali baka san ba wannan mutum a cikin wani irin hali yake ciki daga za a ga mutum ko da ya je yanzu ba ta'aziyar ma yake fama yi a ya je an yi sallah ga gawa an binne amma fama yake dole sai wannan mutumin aka mai mutuwa dole ya san ga juna saboda ya san dai cewa ya zo da shi kuma aikin lada ba a mai haka nan ma'ana nan mun karanta a nan ko manzala sallallahu alaihi wani lokaci za a yi sallar gawa da shi sai shiga harkokin shi wasu su su binne shi wani lokaci kuma bai samu sallar ba ko kuma ba a yi sallar da shi ba amma kuma sai ya raka gawa aje abin ne ta wani lokaci kuma ya duka biyu amma za a ƙari sallah aka ka buga motar ka ko motar ka kai haka mutane sun yi haka shi kenan a dawa da gaba ta ƙuru shi kuma abubuwa ne wanda suke dan Allah ake yi sannan ka zo an yi sallah an yi wane ne da makwabtai ma kawai ka shiga harkokinka ran da kuka haɗu ko kuma ka samu dama ka zo ka mushi ta'aziyya bid'a ta ta 105 al-ijtima'u fi makanin haɗuwa a waje wani waje guda litta'ziya saboda ayi ta'ziya ku zo ku haɗa kai waje guda wanda suke matan da suke suke gidajen wajen su ma duka kowace tamar gidan mijinta ta zo a nan za a zo a tare a inda aka yi mutuwa nan ai ta ba kai wahala haka ake ka gaba ta bar gidanta sati guda wata sai an yi arba'in za ta koma shi ta'aziyya ba dole sai an zo an haɗa kai waje guda ba kawai inda ka adada mutum ka mai ta'aziyya halas shi dai aikin gama ya riga gama adda ko ba sai ka haɗu da shi za ka mashi adda an cewa wanda ya mutu Allah Allah mashi rahama yawwa shi ta'aziyar da za ka kawo haƙuri ne za ka ba shi ranar lashe shi kan yi haƙuri a abin da ya samu malike cewa a bid'a ta ɗari da shidda ta hadidu ta'aziyya ta bisa lahati ayyam iyakance ta'aziyya da kwanaki guda uku za a zo a zauna waje guda a ce a kwana uku za a yi haka ake yi sai a kawo ruwa a ce to daga an zo da ba aka ƙari aka binne aka kuma sai a ce to sadaka kwana uku rana kaza kaga da ta sati ake yanzu mutane saboda sun kaka musu da dama sai aka jayo ta satin sai aka hada ta da ta kwana uku sai a ce kuma zama guda za a yi da ta sati da ta kwana uku duka tare za a yi su za ka gani dama su suka raba abinsu ko dama su suka kirkiri abinsu ba fa inda allah umarci su ko kuma a zo rana ɗaya saboda mutane suna da abubuwa na harkoki suna ganin zama su da daman kaga in kuma ibada ne kaga ba dole ya yi shi yawwa to amma dama mutane su suka dora maka su alista tahdidut ta'ziyati bi thalathati ayyam iyakance shi da kwanaki guda uku wannan bid'a ne a ofishi abu da take ko bayan shekara ka mutu mutu a ga shi kana mishi ta'ziya bid'a ta 106 tahdid da bakwai malace tarkul furushi allati tuj'alu fi baitil mayyit li julusi man ya'ti ila ta'ziyati barin shunhudu da ake sanyawa a gidan mutumin da ya mutu li julusi man ya'ti ila ta'ziya wanda suka zo ta'ziya sai a shushuda musu tabarmi da makwabta ake shiga ta musu tabarmi mutane su zo su miƙe kafa su zauna waye ce ka zauna ka zauna zaman da zaka yi ta'ziya zaka yi daga ka kare ta'ziya ki gaba kaga ba bukatar musu tabarmi masu yawa ba tana ce har mutane sun taru kun dora ma kanku hali dole ana zo ana ta nemo tabarmi ana kawo daga wurare daban-daban muka zo ta'aziyya ya kare abinda zai yi kenan me saura kuma shi kana kawai kai ba kake kake amsan ta'aziyya ko sai mutum ne wuri ya miƙe kafa ya zauna ai ta abubuwa ai ta dawaniya da shi kai ma da kanka zaman naka ai wata mutuwa ce sabuwa saboda dawaniyar da ka dora musu malike cewa lijulusi man ya'ti ila ta'ziya saboda wanda za su zo ta'ziya su zauna sama da haka fayatrukunaha kadhalika za a bar wannan shugudin a haka nan hatta tamdi sab'atu ayyamin har sai an yi kwana bakwai so ba da zalika yuzilunaha in aka yi sati in saurin ruwa sai a huddata ce to shikenan wannan bid'a ce bid'a ta 108 at-ta'ziyatu bi mutun yazo ta'ziya yayi amfani da lafazi na a'zama Allahu lakal ajra wa alhamaka sabra Allah ya gwababa maka lada Allah ya ya jefa maka hakuri a cikin zuciyarka wa razaqana wa iyyaka shukra Allah arzuta mu da mu da kai da godiya fa inna anfusana wa amwalana wa ahlina wa auladana min mawahibi azza wa jalla alhaniya saboda da iyalinmu da dukiyarmu da jama'an da muke tare da su da ɗiyanmu min mawahibin lahi azza wa jalla alhaniya iya daga cikin kyaututtuka na ubangiji mai girma da buwaya wadda ya mana ita hani'an gata na muna cikinta da haka kenan mai haƙuri akan haka sannan kuma wa'awarihi almustauda'a sannan kuma kayan aran shi ne da ya ajiye a wajenmu da dukiyar da su rayukan da wane ne kenan dai wannan mutumin dama da aka ɗauke dama aron shi ne aka baku su kome abin ya amshi abin shi a warihi almustauda kenan ajiyar shi ce aro ne wanda aka ajiye a wajen matta'aka bihi Allah ya baka jin daɗi da wannan mutumin da aka yanzu ya amshi abin shi yake ta fi ghibtatin wa sururin matta'aka bihi fi ghibtatin wa sururin wa qabadahu minka bi ajrin kabir kin Allah baka ya zaunar da shi a tare da kai ya jiyar da kai daɗi fi ghibtatin ta hanyar taimakawa junanku da zaku da fahimtar juna da zaku wa sururin da farin ciki sannan kuma wa qabadahu Allah ya amshi abin shi yanzu minka daga gare ka bi ajarin kabir amsan da Allah kuma zaka samu lada mai yawa da dan zaka tara hankalinka as-salatu war rahmatu wal huda aminci da rahama da shiriya in ihtasabtahu fasbir in ka nemi ladan a wajen Allah kai hakuri sannan kuma wala yuhbit jaza'uka ajraka fatandam karka sake ya rushe maka ladanka gaba daya miye jaza'uka gajan hakuri raki da zaka nuna kaga zai rushe maka ladan da zaka samu wa'lam annal jaza'a kuma ka sani cewa koda kai raki kun yi ta ihu kuna wayo Allah mun mutu mun lalace da kuka bar mu da wane ne wane ne la yaruddu shay'an baya mai nuna komi aikin gama ya riga ya gama wala yadfa'u huznan sanan kuma ba zai kawar muku da bakin cikin da kuka shiga ba wa ma huwa nazilun ba zai kawar muku ba da abin da ya safka a gare ku da bakin cikin nan faka anna yake cewa faka an faka an qadi kenan wani abu ne wanda kawai ya riga ya faru an gane wannan wasu daga cikin mutane suna karanta wannan addu'a kuma in ba karanta ba sai a ce kayi ka saba ma addini to wannan kuskure ne kuma bid'a ce wannan addu'ar da aka mutum ya nisance ta wasu na karanta ta bid'a ta 109 at-ta'ziyatu bi mutum ya zo ta'ziya ta hanyar fada ya ce inna fillahi azaan min kulli musibatin inna fillahi lalle zuwa ga Allah aza'an muke kai muke baka haƙuri min kulli musibatin daga dukkan musibar ta same ka idan wannan musibar ta same ka muna hada ka da Allah kai haƙuri sannan kuma wa khalafana min kulli fa'itin Allah ya maye mana gurbin duk abin da muka rasa fa billahi fasiqu da Allah ku dogara ga Allah dogaro na cewa kat lalle ubangiji subhanahu wataala ya amshe shi ba tare da ya walakantar da ku bane ba kin Allah ya amshe shi ba walakantar da ku Allah yake nihi ba wa iyyahu farju kuma wannan mutuwar da aka muku ku nemi ladanta a wajen Allah fa innamal mahrumu man hurima thawab lalle mutumin da ya tabe ta wanda haramtaccen mutum yani shine mutumin da man hurima thawabun aka haramta masa samun lada kin an ku yi hakuri ba ba za ku samu lada ba sannan wannan abin da ya faru ya dai faru ya ƙare ku koma zuwa ga Allah ku nemi lada haka wasu suna amfani da wannan lafazin wajen yin yin ta'aziyya kuma in baka yi shi ba sai a ga cewa gaba ɗaya baka yi abin da ya kamata ba wannan shi bid'a ne saboda ba mazalla karantar da shi ba bid'a ta 110 ittikhadhu ad-diyafati min at-ta'ami min ahli al-mayyit daukan bakuntan mutane min at-ta'ami min ahli al daga abincin mutanen gidan ku zo ku meke kafa ai sati guda ana dafa muku tuwon sahi da tuwon rana ana kamu yanzu ka duba ga daga an cewa da ya mutu to kaji in a inda ake daka ne kaji turmi ya motsa mata su ai asruha nan da nan baka ci ai wane ne akai a zuwa a nuko abun a nuko abun to haka za ka samu suna yi a wannan abin da za a kawo gidan iyalin wannan mutumin ya taƙaitu akan cewa arziki ne nasu in ko mutum ya kawo shi da zimmar cewa a raba ma mutane kuna makamacin wannan kuma ruwan shi amma tabbatar da cewa ba wani abu ba wata bashinta ba ce ba saboda yanzu mutane za ka ga wani yana cikin wahala yana cikin wane ne a lokacin da al'allama yana jin jiki rishin lahiya an rasa wanda zai siya mashi magani amma daga an ce ya mutu yanzu to kaga wani ya aiko bahun wane ne bahun wane ne kuma burin shi ba har saboda a ciyar da mutanen ba saboda a yi wannan hidindimun da ake irin na bid'a to wannan babu wani dalili akan wannan to shi ne malaki ta kenan mutane su zauna a ɗauki yauninsu sannan kuma abincin da za a rika ci a irin wannan wurin akwai matsala saboda abinci ne wanda baka san ba abin da zai iya gadar maka na asara a wajen Allah saboda yana yi wa dukiyar marayun na ci aka ɗauko ake da wannan tuwa ka ku ire zaman tuwa kanan ne akwai matsala kun zo kun zauna kuna cin dukiyar marayu kuma ka duba ganda ake ayyanka a yi wane ne a zo a in ka zo sai ka kama wani abu kamar biki lasewa da aka ce kwana uku kuna makamancin wannan Allah kiyaye malaki cewa bid'a ta ta gaba a ittikhadhu diyafati ad-diyafa min at-ta'ami min ahli al-bayt sai ta 111 ittikhadhu diyafati lil mayyit fi al-yawm al-awwal was-sabi'i wal-40 wa tamam as-sanati ittikhadhu diyafa akwai da su amshi bakoncin jama'a da yi musu hidima saboda mutuwar da aka yi fil yawmil awwal a ranar farko da aka yi mutuwar nan kaga can manzala ce isna'u li ali ja'farin at'ama ku yi abinci ku kai ku kai wa iyalin ja'far me yasa saboda qad atahu ma yushghiluhum abinda zai shagaltar da su a cikin rayuwa ya same su mai gidan ya mutu ku yi abinci ku kai ba ku je can ba ku zauna ku ci ku yi abinci ku kai so akwai wanda za a ɗauki yau nusu ranar hwari wasabi a zo sati wal arba'ina a zo arba'in wata babin sanata kuma a zo cikon shekara ko irin wannan wannan waje da ake irin ta wani arba'in wani waye ni za ka rita a zo dole sai an yi wannan abu wanda ba wani dalili akan haka nan bid'a ta 112 ittikhadhu ta'ami min ahli al-mayyit awwal khamis wasu su ko bid'a tasu yanzu misali in mutun ya mutu misali gobe juma'a ko to yanzu alhamishi ta farko da zata zagayo akan mutum wannan da ya mutu to su kuma wannan shine ranar da za a zo ayi ayi baje baje ayi abubuwa sannan a dafa abinci kala kala shine sati da ake yi to amma su alhamishi suka dauka kuma kaga mu za ka ce sati anan kaga in ran talata ya mutu misali talata an ta kiwo a tsarin su sai zama to shine ranar sadaka in ran wane ne ya mutu rana an ta kiwo to su kuma wannan kawai alhamishi ta farko in ya mutu laraba kenan ran shi da yi alhamishi kenan washe gari a ran nan ne za a zo a yi baje koli a yi abubuwa sosai a watsi bid'a ta 113 ijabatu da'wati ahli al-mayyit ila ta'am amsawa iyalin mutumin da ya mutu zuwa ga abinci sha bai kamata ba misali kai da sai aka ce aka ce maka muna da sadaka bakwai gobe to amsa wanda zaka sha bid'a ne saboda bai daga cikin irin abinda aka kira ka zaka amsa kai ko kuma wane gobe akwai arba'in din wane idan kaga akwai damar bayani ka mushi bayani idan babu damar bayani kyale shi eh ko kuma da cewa gobe akwai fatiyar suna da waɗannan abubuwa duka wanda kaga gayya ce wadda ba a umarce ka akan kaɗai saboda asalin gayyan addini bai da shi shi kuma dama amsa da aka ce ijabatu da'awa amsa kira wajibi ne kiran da addini ya yarda da shi wanda addini bai yarda da shi ba an ɗauke maka kanka kai ya ciwo wanda ya gace ka wajen kwana uku ko sati ko kwana arba'in ko cikon shekara ko irin bidiyoyin da suke da alaƙa da suna misali taron suna ba kanka lahiya shiga rukukin ka kawai shi ne mallaci ijabatu ijabatu da'wati ahlil mayyit na'am kuta yawa wannan su kuma za su zo anan gaba eh dukkan su mala yarin mun tsimi ya sa su a ciki suna nan sai an kwadi bid'a wajen 240 da wani abu ne a cikin nan mala mala an mutu su shi yasa ya sannafa su ai mun fara da kahin mutuwa bayan mutuwa likafani sallah yanzu kuma muna cikin ta'aziyya yanzu mun kare kuma za mu shiga wata haka zai da kawo su insha Allah saboda bangaren da ya shahi ta kaman nan ma akwai kwashe-kwashe da yawa ana waltar da kaga wani kafa an rike kafa da tafi ko ta samu wata wuka ta aje a kusanta ko za ta za ta soke eh ko ya dawo ta mai da shi duka ya daga cikin abubuwan da babu wani dalili a kansu malika ce bid'a ta 114 qauluhum fadar wasu daga cikin yan bid'a da suke aikata bid'an cewa wai la yarfa'u مائدة الطعام مائدة الطعام الليالي الثلاث إلا إلا الذي وضعها yanzu aka zo misali an zo an taru ana zaman makoki ai akwai ma'ida za ka misali tirir za ka na abinci da aka ce ma'ida shine kabaki kabaki tabul amanje wanda za ka a zuba abubuwa da yawa to wai shi wannan kabakin nan la yarfa'u ma'idata ta'ami ba wanda zai ɗauke wannan ma'ida ta abinci allayali salas kwanaki guda uku da za a yi gaba ɗaya ana kawo ana maidawa illa allazi wada'aha sai wanda ya ajje kafakin kai ka ajje wannan tunan to kai ne zaka zo ka ɗauke shi in ba kai ba wanda sai zo ɗauke shi eh in mutum mai mutu kuma kawai ba kai wahala to duka daga wasu suna irin wannan bid'a bid'a ta 115 amalu amalu zallaniya aw shira'uha wa shira'u ma tu'kalu bihi fil yawm as-sabi'i wasu suna amalu zallaniya zallaniya shine nau'i ne na, na halawa ake zuwa special ayi ta kawai wannan ta, ta sadaka kwana uku ce ko sati guda nau'un min min anwa'il halawiyat aw shira'uha wasu je a musu ko ka je ka bada a maka ko kuma a akwai ta aje ka je ka siyo ta wa shira'u ma wa shira'u ma, ma tu'kan bihi sannan kuma da sayan abin da za a ci wannan halawar da su kayan zakin nan fil yawmi sabi a ranar cikon kwana bakwai wani shi daga cikin bidoyin da wasu mutane suna yin shi ta 116 alwasiyatu bi ittikhadhi at-ta'ami wa ad-diyafati yawma mawtihi aw ba'dahu wasiya da wasu suke yi bittikhadi ta'am ta hanyar yin abinci wa biyafa da amsan bakoncin mutane a ta ciyar da su yawan mutu a ranar da ranar da ya mutu au ba'da ko kuma bayan ranar da ya mutu wa i'ta'i da rahim ma'dudatin liman yatlu alqur'ana li ruhihi sannan kuma ya bada wasiyan cewa in ya mutu a bada dirhami kaza a bada jika 100 kaza gawa liman yatul qur'ana ga mutumin da zai karanta qur'ani li ruhihi saboda Allah ya ji karran wannan mutumin da ya mutu aw yusabbihu lahu ko kuma ya zauna ya rika mishi subhanallah subhanallah to yace subhanallah wada balada kai da kai subhanallah kai za ba ma aw yuhallilu ko kuma ya zauna ya rika la ilaha illallah ko suna bada wasiya akan abu sakana wannan duka iya daga cikin bid'o'i a bid'a ta 117 alwasiyatu bi an yabita inda kabarihi rijalun wasu na wasicin cewa a bar wasu mazaje su kwana inda hu inda kabarihi a gindin kabari za su su tare kuma jiwa a rijalun arba'in na lailan sai sun yi kwana arba'in kwana arba'in za su suna kwana a gindin kabarin shi au aksara wasu kuma su yi sama da arba'in au aƙalla wasu kuma su yi ƙasa da arba'in wannan shi wani daga cikin abubuwan da wasu suka tsara ma kansu addini bai umarni ba a gaba ta 118 malike cewa waqful awqafi la siyama an-nuqud li tilawati al-qur'ani al-azimi aw li an yusalla an-nawafila aw li an yuhallala aw yusalli ala aw yusalla ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama ويهدى ثوابه لروح الواقف الواقف أو لروح من زاره وتبدأ تقوى شيني وقف وقف الأوقاف sai mutum ya waƙafi taskance wata dukiya ta musamman ya ce wannan dukiya waƙafi ce imana ya barta saboda ayyuka kaza la siyama balantana ma ya ce an nuqulu li tilawati alqur'anil azim sai ya ba da jika ya ce ya bar wannan kudi kaza an ware su in ya mutu a ba masu karanta ƙur'ani su karanta mashi ƙur'ani kaga anan bayani ya zo akan wannan cewa wani ba zai karanta ƙur'ani ba bayan mutuwanka a ɗauki wannan ladan a baka in ya karanta kuma an samu ikhlasi ya dan Allah shi zai samu ladan shi kuma ka ɗauko kuɗinka ka bashi waye a lokacin da in ya karanta laran zai same ka shi ɗanka saboda iya daga cikin sa'ayinka da Allah cewa an laisar insani illa ma sa'a to shi ɗan shi iya daga cikin sa'ayinka to wanda in ya karanta ko kai wasiya ko ba kai wasiya ba duk lokacin da ya karanta Qur'ani kana cikin kamoshin lada amma tara wasu garda haka kawai su karanta ma qur'ani sun karanta ma kansu kuma an ɗauki kuɗinka ko kuma ka ɗauki ka taskance wani kuɗi an ɗauka an ba su fidawo da ake yi ita ce bida ne babu wani dalili a kai kawai masu karanta ne da abinda suke samu suke ƙara suke ihu akan cewa wannan abin ai addini ne karanta ƙulani ne laihi a karanta ƙulani ba laihi bane ba amma a ina ɗaya da wani daga cikin magabata wani ya mutu aka zo aka ce a zo a yi fidawo a fanso ran shi fidawo ya fansowa a fanso shi daga ina eh daga aljanna za a zuwa wuta ko kuma daga wuta zuwa aljanna eh to ka gani mutum za a rika mashi to wannan za a ga tilatul ƙuranu kuma a zo har sai a yi ciniki a yi ciniki sosai a ce kaza bata isa dole an kai kaza an kai kaza auli an yusalli nawafila ko kuma wasu su yi sallan nafiloli yayi waqafi akan ta a mushi sallan nafila auli an yuhalli aw yusalli ala annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma wani yazo yayi haila la ilaha illallah ko kuma yayi salla yayi salati ga manzo sallallahu alaihi wasallam wa yuhda thawabahu li ruhil waqi sai a bada ladan aikin da aka yi ga mutumin da ya waqafin dukiyar shi kenan wanda ya mutun nan li ruhihi sab a bashi shi ko kuma aw li ruhi man zarahu ko kuma ce a ku yi rumbun tsimi na la'ilaha illallahu da salati ga manzana su lasarwa da tilawa al'ur'ani a ajiye shi wani lada ne taskancacce duk wanda ya ziyarci kabarin ka za a ɗauki wani kaso a bashi Allah kiyaye malaka cewa gaba ta 119 tasadduqu waliyul mayyit lahu qabla mudhi al-lailati al-ula bi shay'in mimma tayassara lahu fa in lam yajri salla rak'atayn tasadduku waliyil mayyiti sadakan da waliyin gawan zai mana kenan wanda su ne aka ba mutuwa zai yi sadaka ga mutumin nan da ya mutu a qabla mudiyil lailatul ula kahin dare na farko da mutum mutumin ya wuce kenan misali yau ya mutu da sai aka binne shi to a wannan daren na yau me za a yi kenan sadaka kahin daren da ya wuce dole ya mushi sadaka bi shay'in da wani abu mimma tayassara lahu game da abin da ya saukaka a gare ka fa in lam yajid in baka samu abin da zaka yi sadakan ba salla raka'atayn sai kai salla raka'a guda biyu yaqra'u fi kulli raka'atin bi fatihatil kitabi wa ayatil kursi marratan a kowace raka'a zai karanta alhamdu sannan kuma ya karanta Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa suratul takasur da alhakumut takasur ita kuma za a karanta ta 10 marratin kafa goma fa idza faraga in ya kare wannan sallar sai ce Allahumma sallaitu hadhihi salat wa ta'al wa ta'lamu ma aradtu biha Allahumma ba'ath thawabaha ila qabri fulanin almayyit to kaji an kare sallan yanzu yayi salla raka'a guda biyu ya karanta alhamdu da Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum da alhakumut takasur kawa goma a cikin kowace raka'a idan haka yayi ya kare yayi sallama sai ce Allahumma ya Allah sallaitu hadhihi salat na sallaci wannan sallar wa ta'lamu ma aradtu biha Allah ka san me nake ni da ita iko Allah abu kamar soja soja wa ta'lamu ma aradtu biha Allahun mab'ath thawaba Allah ka kai ladan wannan sallar da nayi ila qabri fulanin almayyit zuwa kabarin wani majacce wala sha bid'a ce mala sai ka kasa ko yake cewa mil gharaibi anna alkitaba alladhi naqalat naqaltu anhu hadhihi albid'a wa huwa sharh ash-shar'a ash-shir'a قال والسنة أن يتصدق أن يتصدق ولي الميت إلى آخره wai malaki cewa mil gara'ib iya daga cikin abun mamaki annal kitab alladhi naqaltu anhu littafin da na ko wannan bid'ar daga cikin shine sharhu shir'a a cikin safa 568 yace malamin da ya kawo wannan bayanin cewa was sunnatu abin da yake sunna an yatasaddaqa waliyul mayyit yayi sadaka majibincin lamarin gawan nan har sai da kai karshe diras sai ce wala asla لهذا في السنة قطعا يتي فلعله يعني سنة المشايخ كما فسر بهذا بعض yake cewa wannan la asala lahu bai da asali a cikin sunna qat'an magana a tsaye yace ya iya iya yi wa iya daga cikin wasu abubuwan da sunnar da wasu shehunne suka suka suka sunnanta ta amma dai magana ce wanda bata da tushe to tunda bata da tushe kuma kaga dama dan za ka kawo ta to wala ya kata alai shi kuma dan yi mana bayani akan rashin halatta haka bid'a ta 120 daidai at-tasadduq 'anil mayyit bima kana yuhibbu min al-at'imati amma mutumin da ya mutu sadaka da abin da aka san ya fi so na abinci in ka son shinkafa da wake sai a tana wata nasar ana wata rana idan ka son kaza sai a ɗauki wannan karuwa ta ga daga jin wasu abubuwa za ka san cewa addini ba ne ba ta 121 a tasadduku an ru'il mauta fil ashhuri thalathati rajab sha'ban ramadan ayi sadaka ga rayukan mutanen da suka mutu a cikin watanni guda uku rajab sha'aban ramadan na gaba shi da isqatus salati sarayar da da sallah yake cewa raji'at ta'liq fi safha bala ya ta'liqi shi akan a can fajna 174 to isqatus salati nan sai kuma wancan wurin za a san me bala yake yi da shi sai bid'a ta 123 alqira'atu lil amwat wa alayhi almas'alatu al-taya ita ma ta gabata alƙiratu al'amwat yin karatu ga mutane da suka mutu wa alaihim sannan kuma ladan ya kasance a kansu to kaga wanda mutum ya yi karatu a kan shi lalle tabbas wani abu da wanda malin ya yi bayanin shi dama kuma abu da yake rushe shi in ka karanta ma in an samu ikhlasi kanka kama in ba a samu ikhlasi ba kuma kai ma dama da ka zo kwantara akai da kai ana kan ana kaza kana a ku kara mana dole sai an kai kaza gaskiya abin nan ba yi ba to kaga akai haka ba dan Allah kai ba to an ba da Allah ba kai shi kenan kai ba abinda za ka samu sun ba abinda za su samu kun tashi a tutar babu kuma da mafi dace wannan malin ya yi bayanin shi a cikin matsala ta dari da matsala ta gabata ta dari da goma sha bakwai a kwaji na dari da saba'in da uku sannan kuma da sauran matsalolin da sun rage sun gabata bid'a ta dari da ashirin da hudu malin ke cewa a subhatu lilmayi kina a zo a yi ta ɗaukan wasu ɗaukar shi a yi a tasbihi ga mutumin da shi ya riga ya mutu a ce wani duka ana an ba shi nashi ne an taskance mashi su sannan kuma al'itaƙa al'itaƙatu lahu a yi ‘yantar da bayi saboda shi sannan kira'atun ƙur'ani lahu wa khatmuhu inda ƙabrihi a karanta ƙur'ani wa khatmuhu a kai sai an sabke ƙur'ani khatmu a sabke ƙur'ani a gindin kabarin mutumin da ya mutu a ce wannan ladan Allah kai mushi wannan duka bayani ya riga ya gabata kai malai ce bid'a ta 127 yake cewa as-subhatu li ajalil mayyit yace wahiya tabkiruhum ila qabri mayyitihim alladhi dafanuhu bil amsi hum wa aqaribuhum wa ma'arifuhum malai ce as-subha shine sammako da za a yi li ajin mayyiti saboda mutumin da ya mutu me wannan ma'anar shi ya ce huwa tabkiru shine jijjihi da za a yi sai a tashi duk da sassahe aka binne shi yau to da sahe sai su zabko ila kabri mayyiti zuwa ga kabarin mutumin da su da ya mutu allazi dafanu da suka binne shi bil amsi ajiya wa aqaribuhum da makusantansu na jini wa ma'arifuhum da abakan arziki da ake tare da su sai a je kabarin wannan mutumin duk ya daga cikin bid'a sabko kuma za a yi jijjihi lokacin kowa bai halka ba male ce bid'a ta 128 furshul busudi wa ghayriha fi turbati liman ya'ti ila subha ila ila ila ila subha as-subhi as-subhiti wa ghayriha akwai wanda suke shuhuda kuma wuraren zama busud shine shuhudu daban-daban za zo a yi shuhudu wa gairi hada makamantar su turbati a saman rere liman ya ga mutumin da zai zo a tahi irin wannan wurin da shi da sassare ya za zo a yi shuhuda a yi komi da komi ana zaman jira gaba ta 129 nasbu alhaimati ala alkabri akwai wanda su kuma ruwa suke ma kabarin za a mashi ruwa to kaga wanda ya daidai da wanda su kuma gini suke a yi ɗaki a rike kirif gagan daga nesa ya kace tsammani kamar wani masallaci masallaci da kwanar makamancin wani مالك يتشوى البيات عند القبر أربعين ليلة أو أقل أو أكثر وانا أن يتابعهم albayatu inda alqabri kwana a gindin kabarin 40 lailatan kwana sai mutum ya kwana 40 aw aqalla aw aksar ko sama da haka ko kasa da haka nan kaga can aka ce shi zai wasiya ko a doki wasu mazaje su kwana 40 ko sama da haka nan ko kasa da haka nan to ran kuma su za su dora ma kansu in mutum ya mutu za su je akwai wanda su kuma ya sun je sun yi kwana 40 za su cur suna zuwa suna zama ba bid'a ta 131 malike cewa التأبين تأبين تأبين الميت ليلة الأربعين عند مرور كل سنة المسمى بالتذكار akwai abin da ake cewa cikon shekara amma shi cikon shekara wannan ba irin wanda aka samu bane na shekara daya kamar anniversar ne kawai duk in wannan shekara ta kewayo sai an maimaita eh kamar yadda za ka samu ana yi ga wasu da suna an kashe su ta hanyar kaza ko ta hanyar kaza duk in lokacin ya kewayo sai an zo an dan wannan a nuna cewa a tuno bitirkar shine tirkar shine shine tunawa kenan a tuno da mutuwan wani mal yace hafrul qabri qabla al maut isti'dadan lahu daga cikin bid'o'in da bai kamata mutun yayi ba shine tona ramin kabari kafin mutuwa isti'dadan lahu saboda wai shiri ne ake ma mutuwa ko ta zo kai tsab a shirya kake ba nan ba ka so ka shirya shirin na kimtsi ne da ayyuka alheri nan ne kamata a ce ka bada kulawa da kyau to wannan suwa sun kare sai dusiye na gaba shine ziyaratul quburi a bid'o'i da suke da alaka da ziyarar kabari to da shi zai zamanto darasi na gaba insha Allah ta'ala الثاني بسرعة اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله الى karatun nan saura yan safahat amma ba ida sama kina abin da ya saura kadan ne sai da hali mana 你干啥？